مسلما
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الحكوم لنا بهذا المحضر والتعطي بنظرة تأتي لنا في السفر فالشند اسمه عند مولم صاحب الفردتي شيخ رضي الله تعالى عنه yake ishara da ɗibiya zuwa ga cewa faida ta bayyana ga hannun shi inda yake cewa duk bayani ya kamata cewa abinda faida shi ne shigan mutane ɗarika a kowajen a kowajen kuma za ta zo lokacin da mutane suke cikin matuƙar kunci da matsuwa sannan za a samu alkhairi ya yawaita na sanin allah da kuma dogara ga Allah fiye da kowane lokaci wace tun da dukkan mutane shugabanni sun gafaka haka kuma ra'ayin da yake rajihi shine cewa dai har zuwa sanda yake wannan littafi kayan da kuma kayan ya bayyana to faila ba ta bayyana ba har zuwa lokacin shi da ya ce in an duba mutane jama'a jama'a sun shiga ɗariƙa a wannan zamani fiye da kowane zamani an samu alama guda kenan sannan an ce ɗan bera ta bayyana duk za ta shahi ɗariƙo sai tijjaniya ya ce to kuma an yi haka nan saboda abin da shahi ɗariƙo shine cewa babu wata hanya cikin ɗariƙo wadda wani zai iya tarbiyyar wani sadar da shi ga allah in ba ɗariƙa tijjaniya ba ya ce sai ta haɗe dukkan ɗari ko sai ita tamkar a san musammu mai albarka ya ce wannan kuma ya auku ta ga zamanin da in ba ɗari ka tijaniya ba babu inda wani zai tarbiyyar wani mutum ya sada shi da allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce kuma wannan zamani an gamu da kunci da tsanani fiye da kowane lokaci sane shi sannan kuma ya ce ya dubi yawan fatihi cikin sabon shehu tijjani da ma'arifa ga Allah da nutsewa cikin Allah da kakkaɓe duk abin da ba Allah ba to ba taɓa samun shi ba kamar wannan zamani nashi ya ce shi dai sane shi har zuwa bayyana ta aka samu duk waɗannan abubuwa to da haka wa ashabul fadit kenan shi da radiyallahu ta'ala ba ka ga ladabi bai ce ni ne ba kamar da wasu suke ganin alamun sai su yi da'awar cewa su ne da yake da gaske ne sai allah ya musu wani kashfi cewa ko kusa kusa ba su ba sai su tuba ma allah kuma tun bayan bayan da shawara da dillahu ta'ala anhu babu wani mai gaskiya wanda ya wa da'awar cewa shi ya samu tabbaci sai dai masu zuwa ce su ne gausi su ne gausi wani ya zo rin shehu cota ya ce ba shi sandan gausiya don shi ne gausi ta kai mu gausu gausun nan kun yawa ku haɗa kanku ku yi guda sai bin musallama bashi kuma sanda na je saya abu na na yi ba na kwasiyar ba da haka dai shi ne shi wuce za ka kawar da wuce mai sha wala kukun lasi to kuma za ta bai ka bide ne faila kaga shi ne ya ce fatahi ya auku da sabon shi shi fatahi yana daga cikin alhamomi da albarka faila amma fatahin baya da mutane wasu ka zato ba wai a samu kuɗi shi a fatahi ba shi wani cewa abin da baniya a ce duk inda za ka ba sai kare da guzuri ba kana da kuɗin wannan ƙasa to ina ruwan kuɗi da magana kuma sai da duniya ko ya damu da duniya fatahi na cikin allah shine na ɗaya kenan sannan na biyu ma'arifa sanin allah na uku nutsuwa cikin Allah da kakkaba dukkan abin da ba Allah ba ko ma ne wannan su ne faila ba wai yawan kuɗi ba ba rashin kuɗi ba yawan matsayi ba rashin matsayi ba harka ce ba ta duniya ba ta Allah tun haɗa ta kuma da duniya wani ya ji wani shewa kawar asha ce a kan rukada na zo ne ka sanar da nimi ka faɗa mani mi a Allah mi a Allah shiru ya ce na sirari to ya ce kai shi masauki aka yi za a ce mishi a kai shi masauki sai da gobe da dare da marece ya ce a kira shi da so sun haɗesa ce yaya magana ka ta je ya ce "I, ina nan ka faɗa mun biya Allah ya ce to mu dai mun ji mun gaskata mun yadda mun yi imani da Allah ya saka sabobin da aka faɗa mun shi bayan haka nan ba abin zai ce maka ya aka cike da duk da ka ce mishi mun ji mun yadda mun yi imani da abin da aka faɗa mun da ma da sani ana sanin Allah da sifofi da ayyukan Allah ba cewa za ka zo mutum ya kai ka inda yake ba ko tun da garan ka nan baka taba gani ne ba baka ma damu da shi baka ma san yaran ka yake ba idan magana ka ce mutum na wasa da ran shi dole ya kare rai ka ce wani kare rai ta ka ranka wani iri ne to baka damu da wani jahilci ba za ka damu da jahilci ta baka san miya Allah ba amma ana sanin Allah da ayyuka ne da sifofi ne da sunaye ne sai ka zo ka imani to shi ne shehu ya ce wa da hali nafsihi al'arifu billahi zai hudu wasu daga cikin waɗanda suka ga fatahi da yawa ga hannunsu da shigan mutane ɗariƙa wasu kuma har da izaya da shafa da tafi tsammanin su ne sahabar da ta su yi da'awar cewa su ne daga ba kuma sai su yi tuba su dawo wa da hali nafsihi al'arifu billahi sai ne muhammadu al-hafiz ibn habar al-alawi ibn khair ne ko ibn khair al-arabi fi nazmihi asari shi da yi wa ashara ya nuni ila ba da awsafi sahibiha zuwa ga ba'alin sifofin sahibin fadati wa talabaha kuma ya nemi ta ga kanshi fa qala ce hab annani ana alladhi qad zahaba min al-ula amruhum qad ishtahar yanzu da za'i ne yanzu kaddara kwatantanni ne wannan da ya bayyana daga waɗanda al'amarinsu ya shahara cikin zamaninsu kaddarta ni ne wa sahibul fayyati akhirar zamani wa fa'iqur rijal filin alqurani kuma ka kaddara ni as-sahibul fayyati a ƙarshen zamani da aka ce zan bayyana to gani Allah bayyana da kuma ni ne wanda na wuce dukkan waliyai cikin sanin kasan shewa ya ce duk duniya ya yi kowa sanin kitabun suna kuma ya yi aikaci an gani ta ba wanda ya san ƙur'anin da suna kamar shewa da radiyallahu ta'ala to kuma a cikin sabobin sahabin faidati cewa ya wuce kowa cikin sanin ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi da kuma aiki da su wa afradani fi 30 sana wa ay qasal quluba fi min as-sina ya kadaitar da ni ya zama ni kadai nake kudubu alkudubul fardu cikin shekara talatin ya faɗakar da zukata albarkata daga gaggadi na rabkana da hijabi to haka ne ta waɗi yana haɗin sifofi kuma yana danganta faida gare shi saboda ganin fatahin da ya samu cikin ɗariƙa tijjaniya da shigar da mutane cikin ɗariƙa da kuma inganta imaninsu da ma'arifinsu da إلى آخر نزله وقد ادعاها لنفسه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر شيخي وسيدي الحاج عبد الله بن الحاج رضي الله عنه hakanan shehu mai girma wanda yake kamar jan daimun shehi na shugabana alhaji abdullahi alhaji tamkar da shehunsa abdullahi ya rila tun da kashin ji da har gala ba gajiya domin ya sadu da haske wanda ya hango tun sanda ya ciro daga wurinsa dan aniya ya sauka da karya ne mai bai gane shi ba sai ya tashi ya ce zuwa kaula ba a gajiya sai ku ya dace ya sauka gidan mahaifinsa shehu malhaju abdullahi mai aniya a cikin yana zaune shehi ya wuce ya gane ya ce da shi wanga yaro ɗanka ne ce kujiya kujiya ya ce na'am sai ya ce masa shi nake bahasi na hango nurin stone a ƙasarmu ne aliya saboda hasken da ya biyo shi ya da'awa shi ne sahabin faidati to sai aka nuna mai a'a ba kai ba ne amma dai yana duniya amma dai lokacin ba na ce baki da yi ba to da ya matsa da ladabi da biyayya da ya ganga sai ta zuwan baka ɗarika in ka ce na a sa ta zuwan baka muƙaddamanci wai abin da a dubara ta yi in cikin ku an sahabul faidati shi ya samu kamisho dan shi ya baka dariƙa ko ko shi ya baka mukaddamanci in ka ce ainihin mukaddamanci zo in baka sirri kaza to sai aka gwada mai ga hasken da sai ya biyo hasken ya biyo ya biyo shehu na yaro ya wasu cikin yara sai ya ga hasken nan ku shehu shi ne sai ce ku shi na biyu tun da ƙasar mu ne a ne na hango nuru to a ƙasar mu ne a ne ya mai bushara da shi ne faidatul khatim ya ba da kansa da shi tun a nan na jiya ya mai ya ce me ya ce da shi ga amana na da ke mana shi domin kanan kafa ne sai kai kula da shi to daga nan ya yawaita zuwa madina kaula ya yawaita kaula kenan duk lokacin ba ya hijira zuwa madina ba to in ya zo sai ya keɓe da shehu yana kwasa asirrai yana kuma magana da shehu irin ta manya-manyan waliya ga yaro ya kula da shi kwarai saboda kwaɗan wancan alkhairi ya zama ya samu kamisho cikin harkar sabon filaci radiyallahu ta'ala anhu faƙar ƙala shi abdullahi alhaji ya ce inda huku shi malahu an bai kashfi an faidati ga abin da a faida wara a hali nafsi kuma ya ganta ga kai ne shi ne allah zai ba amma ko kai allah zai ba sai kuma ka bi hanya wallazi na ja fina lana hada wasu kula wa inda lalama da musu abu naka ne amma bida ka tashi ka bida bahaushe ya ce allah ce tashi in taimake ka da haka ya ga cewa shi adda ya ta wasari ya ɗuluba sai ya dunga neman tafi kullum matan waje da minar talamizati daga dukkan wanda ya samu cikin almajirai wala ma alama bi kullu wafatihi da allah ya mai kashfi ya san kusantuwar rasuwar shi radiyallahu anhu walam yaqa walam taqa kuma faila bata auku ba tukunna alima annaha tabqa fi talamizi to yawan almajiran da ya kokari cikin bidatta to sai ya san za ta wanzu a cikin almajiran shi fasa wasara yusiru taqdim sai ya zama yana yawaita kaddamar da mutane hirsan alatta wasu dubiya dan kuɗan ya zama shi a tsakani ga shi ya samu albarkan wisada ba shi ba ne amma dai kai mai ita almajirin shi abinda ka samu zai samu kamishin wa zalika sababu jaulani dole shi addalilin yawon da ita ya hayya zo da kan hayya zo kaula da zai shubra da zai lawo ta'ala har ya samu da shi kuma kaga zaman shi yaro tun da shi ba zato yake ba abu ne ga yana gani kuru-kuru ya ma wuce a ce mushahada ta sufa ya kuma ga ya ga haske ya gani kai ne kuma wannan bai ba mamaki kuma mutum na musu a to bai da shi ne kuma bai tare da shi akwai wani mutum ya ce karatu makka yadda shi kaɗai ka wazifa ta yadda mu da addu'a Allah ka gwada mai ɗan uwan wazifa ya bayyana wazifa shi kaɗai yadda yadda nan baya gama lazumin shi na sahi gindin ka'aba sai ya ga wani haske ya hito daga cikin ka'aba sai aka ce bi hasken cikin zuciya ta haka ya tashi ya tabi haske ya tabi haske ya tabi haske hajjarwa gidan ciwo mal ibrahim mal ibrahim doka yake kawo ne ga shi a bakar cuta ya rasu allah ya ji kanshi ya sallama da ya hito sai ya gato da wannan hasken da ya biyo dama makar kowa mai gida ne ya ce mishi yaya ya ce ina da magana ne ce miye magana ka ce ina neman shehin ɗarika tijaniya ya ce a'a ina makka za ka mutu magana tijaniya kana magana makka ce a to ba nan gidan ba ne ce a kan wakan lawo ai kai ne ya ce a'a ce ai hasken da allah gwada man ga yanar da suka ka ya ce to shigo shigo shigo shigo abu da ya shiga kuma hammomin ta samun shi musamman halifa ya yi abuta da shi kwarai da gaske wasu ne ko ya rasu yanzu sai ya zama ya zo na bakkan gaba ya gama karatu ya kama aiki da to ka ga wannan a ga hasken Allah ya yi maka ishara in ka ga mutum na musu wasu abubuwa to yana ga maka cewa shi ba irin wannan ba ne bai da rubuci kawai ya ce wai zalim tarbi hilal fasallin libunasar ra'ahu bil absar ana diban wata don masu gani sun gani kai ko Allah bai gwada maka ba don ciwon ido to sai ka sallama ka ka tura maka ka asira za ka zo kana ta musu an tabbatar da cewa kai ba ka da wannan rawar ke وقال في ذلك أشياء توشي شو عبد الله بن الحاج يا هو دوس أبوه تكن مجال الفائدة لصاحب الفائدة لا تكتب في الأوراق فأربطها تكتب سبب القلوب wanda ba ahali bai gani ya musu ya halaka wala tuzar bil ahadad ba a kallonta da ido sai dai kwaye ido zuciya wannan ita ce faila kuma kaga tabbas shi shewa abdullahi alhaj ya tabbatar da cewa ya mai bushara da shi ne faidatul khatim tabbas kuma ya ba da dan shewa mushri tun na yace ya ce da shi ga amana na dan bin fakan ne kamar ya sai ka kula da shi da haka nan kun bayan shi ba a samu wani mai gaskiya ba balle ya da'awa dole ne da wasu gobe za ka zaka cewa mudda ne kawai kuma babu dalilin da zai tabbatar da wannan abun da ya da'awa da wa amma dalailu amma dalilai na cewa akwai faida min alkitabi daga qur'ani faqad qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ma nasakh min ayatin aw nusra nati bi khairin min aw misliha ba za mu taɓa share wata aya ba ko mu mantar da ita sai mun zo da wadda ta hita alkhairi ko kogirinta to kaga dukkan waliyai masu tarbiyyar mutane zuwa ga Allah don guda ya kau Allah zai tabbatar da wani wanda ya hishi ko kamar shi nujumu sama'in kullu man qadda kawkabu bada hawlahu menene tawi ilal kawakib bada kawkabu tawi ilal kawakib kamar taurari da wannan da haske in ya faɗi sai wani ya hito su sai su taru gefe shi haka ba a barin samun bashirin mutane zuwa ga Allah har zuwa ƙarshen zamani wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce fa sawfa yati la bi qaumin yuhibbun wa yuhibbunahu in waɗannan sun kafirce ma Allah to Allah zai zo da sanu da wasu mutane waɗanda ya kaso su su kuma suna so ne al'ayata wa ƙala kuma Allah ya ce faƙar wakanna biya ƙaunar da su biya bi kafiri idan waɗannan sun kafirce ma ayoyin Allah da Allah domin wakilta wasu mutane suna zuwa su ko za su kafirce ma ayoyin ba wa ƙali ya ce wa akari na min ulama al-hakubiya akwai wasu na ƙarshe suna zuwa wanda yake waɗannan ba su riska su ba ba su riska su da daraja ba wa ƙala kuma Allah ya ce idza jaa nasru al-fatah zuwa ƙarshe duk ana min amfani ce duba isharu na ƙur'ani da kyau ka kula ko balle hadisi sura da me yake cewa duba a yau da kyau ka kula na sura da zaje a rasulullahi ka shirya da kuma cewa duba da za wa ƙatimin sullatain kamar ƙaunar alaihi salamun lahi ummatiya ko an faɗa ta sallata zalu da'ifatu salla alaihi da al-khalq milani irin wanda kaga shi shehu bai gora ya kawo dalilai cikin qur'ani ya kawo dalilai cikin hadisi duk da aka gama kuma sai ya magana ta jahilai yace kuma sallama wa kasashe ko sa ya isa duk ko baka san aya baka san hadisi ba to ka san mutane ba su bin shehu duk duniya inda ba shehu bane to duk duniya ta bi su bakan wata da kuma wata ya guda wuciya shi ya sa yabin wa ƙara kuma Allah ya ce wa ya halu kuma la ta'alamu da sannu Allah zai halarci abin da ku sani ba wa kuna isharatu to cikin waɗannan ayoyi da makamantansu akwai isharori liman nawwara Allahu basiratahu ga wanda Allah ya haska kawo basirar shi to ayyidu ma taqaddama wanda ka karfafa abin da ya gabata banda wannan ayoyi za mu kawo hadisai wanda yake za su kara karfafa maka cewa lallai akwai faida kuma ta bayyana wa ilayka istikhrajahu kuma ka riki fitar da waɗannan hujjojin da za su karfafa maka wa sallim taslam abin da ka faɗa maka ka miƙa waya ka yadda sai ka huta ka zanna lafiya tunda in kan musa to haga baka cuce shi ba duk wanda ya sallama masa bai daɗe shi ba shi kuma wanda ya ja da shi ya faɗi ya saraya alhamdulillah
salatul fatih